تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام يقول الباري جل ثناؤه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية أمر تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله الوجه الأكمل الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية فإنه قد كان في أيدي من كان قبلكم ثم صار إليكم فأرشد سبحانه وتعالى إلى استعمال ما استخلفكم فيه من المال في طاعته فإن يفعلوا وإلا حاسبهم الله تعالى عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه وقوله تعالى مستخلفين فيه فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنكم فلعل وارثك أن يطيع الله سبحانه وتعالى فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك أو يأتي الله سبحانه وتعالى فتكون قد سعيت في معاونة الإثم والعدوان ثم ساق حديث مطرف ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت إخوة الإسلام ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة يدلنا على أن المال في حقيقته ليس ملكا خالصا لصاحبه ومالك ومالكه وإنما هو ملك لله سبحانه وتعالى ولهذا قال الباري جل ثناؤه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ويد المالك يد وديعة استودعها الله سبحانه وتعالى إياه كما قال في الآية السابقة الذكر وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه لذلك يجب على الإنسان أن يضعه مواضعه وينفقه في, في الوجوه التي شرعه الله, شرعها الله سبحانه وتعالى ويصرف الفضل منه على من هم أحق به بعد أخذه ضروراته وحاجاته إخوة الإسلام المال فتنة وإنفاقه في وجوه المشروعة نجاح في الاختبار إذ إن المال المودع على المالك فتنة قال سبحانه وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي اختبار وامت- وامتحان وسيحاسب الناس على المال يوم يوم القيامة من أين وكيف اكتسبوه وفيما أنفقوه قال سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه إخوة الإسلام المال في الإسلام ركن ركين من أركان الدين كما هو ركن من أركان الدنيا أما كونه من أركان الدنيا فأمر يعرفه الجميع ولا يجادل فيه أحد وقد قالوا المال قيام الآمال والمال قيام الحياة وهو ما أنا مذكور في قوله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وأما كونه من أركان الدين فيتجلى أولا في الركن الثالث من أركان الإسلام وهو ركن الزكاة فالزكاة مال وإبادة مالية ثم إن أركانا أخرى في الإسلام تتوقف إقامتها على المال فالصلاة تحتاج إلى بناء المساجد والقيام على خدمتها وكل هذا يحتاج إلى المال وفريضة الحج تتوقف كثيرا على مال وأعمال البر والإيسان والصلة والصدقة والوقف كلها مبنية على مال والعلم والتعليم بحاجة إلى مال ومعظم أنواع الجهاد والدعوة إلى الله تحتاج إلى المال إخوة الإسلام من أنفع المال في الإسلام المال الذي أنفقه صاحبه في سبيل الله ولو كان به خصاصة كما فعل أبو بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ولا ينبغي لمسلم أن يبخل عن ربه بماله والإسلام يحتاج إليها قال سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أقول ما تسمعون واستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantan hane-hanensa Allah subhanahu wataala ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da cewa su lizimci taƙawa domin da taƙawa ake samun kyakkyawar rayuwa a duniya da taƙawa ake samun tsira a lahira Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaƙad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah yan uwa musulmi littafin Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani cike yake da ayoyi masu jan hankali masu fadakarwa masu nusarwa wanda idan muka bi su sau da ƙafa muka yi riko da su hannu biyu to za mu samu kyakkyawar rayuwa a duniya za mu samu tsira a lahira hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cike suke da jan hankali da faɗakarwa da shiryarwa da tunatarwa ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitce mu saboda shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bai bar duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba face sai da ya shiryar da mu ga dukkan alkhairi wanda idan mun bi shi za mu tsira annabi alaihi salatu wa salam bai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba sai da ya gargade mu ya ja kunnuwanmu ya nuna mana abubuwa da Allah ya haramta wanda idan muka kuskura muka fada to da za mu yi da nasa ne a lokacin da ba zai amfani ba Allah ya kiyaye mu yan uwa musulmi Allah shi ya halicci bayi kuma shi ya san su kuma ya san abin da ya fi dacewa da su shi yasa yake cewa ala ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ashe Allah subhanahu wata'ala da yayi halitta zai kasa sanin abin da ya halitta kuma shine mai zuzzurfan ilimi kuma shine mai tausasawa ga bayi daga cikin jin kan da Allah subhanahu wata'ala ya mana duk wata ni'ima da ya mana a rayuwa sai da Allah ya nuna mana ga yadda zamu ci gajiyar wannan ni'imar ta yadda idan mun karbi wannan shawara hannu biyu to za mu more ma wannan ni'ima da Allah ya bamu a duniya kuma za mu mori abin da muka yi a lahira daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wata'ala yake wa bawansa a ban ƙasa akwai bashi abin hannu akwai bashi dukiya akwai yalwata masa Allah subhanahu wata'ala idan muka kalli tafinsa alƙur'ani tun daga baƙara hannasi za mu ga jan kunne da wa'azi da nuna muhimmancin dukiya da kuma ciyar da ita inda Allah subhanahu wata'ala ya ce a ciyar da ita mu duba abinda manzo alaihi salatu wassalam ya kiraye shi kololuwa al'amari wanda shi ne ake samun zaman lafiya wato ainihin jihadi fi sabilillah to manzo alaihi salatu wassalam a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi ya haɗa shi da sahabbai wanda suke zarata masu son Allah masu son manzo alaihi salatu wassalam masu son addinin Allah domin Allah ya nuna samfur ɗin abin da ya kamata mu yi sai ya baiwa sahabbai da dama dukiya kuma ya ba su daman sallada wannan dukiya a wajen addinin Allah ya samu walwala a cikin musulunci ya zauna da ƙafafuwansa duk ƙur'ani da za ka duba Allah idan ya ce jahidu sai ya suma cewa bi amwalikum sannan ya ce wa anfusikum duk da mun sani cewa rayuwa tana gaba da dukiya to amma an ce almalu shaqiqur ruh ita dukiya ita ce shaqiqiya ta ran dan adam daga cikin abu da muka gada a wajen kakanninmu lokacin da ake amfani da kuɗaɗe na karfe taro da kwabo da salai da sisi da ɗari daga cikin abin da kakanninmu suke cewa idan mutum ya kwanta doguwar rashin lafiya ana so a yi hasashe shin kwa rashin lafiyar nan na tashi ne ko ba na tashi ba ne sai a zo a saka kuɗi na ƙarfe a hannu kwabbai ko sulalla sai a kaɗa kacau-kacau kusa da kunnensa da an ga ya yi zambur ya miƙe to sai a ce wannan ana sa ran zai ke labari saboda yadda Allah ya ɗan fararai da dukiya saboda yadda dukiya take da tasiri a wajen ɗan adam za ka ga wani a wajen ƙoƙarin kare dukiyarsa zai iya rasa rayuwarsa in ya so wani ya mori wannan dukiya haka Allah ya sa tasirin dukiya a cikin zukatan bayinsa to Allah ya sani cewa idan ya bar mu haka da dukiyoyi ba faɗakarwa ba nusarwa to maimakon ta zamo ni'ima gare mu sai ta zamo ni'ima sai ta zamo musiba sai ta zamo bala'i shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya saita tunaninmu mu ya saita ayyukan da ya kamata mu yi da wannan dukiya da shi Allah shi da kansa ya bamu matakin farko Allah sai nuna mana cewa dukiyoyin nan yadda suke a wajenmu ba mu wuce masu gadi ba ba mu wuce masu tsaron shago ba ba mu wuce 'yan aikin lada ba idan an kwatanta bukatunmu ga dukiyoyin da muka mallaka da bukatar addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hadid sai yace aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzo alaihi salatu wassalam sai ce wa anfiqu mimma ja'alakum musakhlafina fi ku ci yadda abinda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku mamaya ma'ana wani kamaye akan wannan dukiyar ma'ana dukiya kamar kujerar aski ce yadda ka san kana zaune kana kallon wani akan wannan kujera ana lila shi bayan yan mintuna shikenan an sauke shi wani za a sake dorawa duk wani abin da aka yi na kasaita na dukiya a yanzu wallahi bai wuce la'ada akan abin da Allah ba wa yansu bayi da suka gabata ba mu duba qarun wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa yake cewa wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati wal quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin wabtaki fima ataka allahu ad-dar al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Allah yake cewa mun bai wa na dukiya ba wai dukiyar ba ma inna mafatihahu yan makullai wanda za a je a bude suto suto na kuɗi ba na kayan abinci ba Allah ce latanu'u makullan nan suna yin nauyi bil usbati ulil quwwa ga mutane mazaje majiya ƙarfi ya bawan Allah aka ce ‘yan makullai masu ɗaukar su ma majiya ƙarfi suna masu nauyi me kake zato a cikin su tosto ɗin ba gero ba ne ba dawa ba ce ba kayan abinci ba ne zunzurutun kuɗi ne kuma irin wanda har yanzu ƙima su tana nan zinari da azurfa na tabbatar da cewa da za a baka zinari cikin tafin hannunka biyu to insha Allah ta'ala zaka jima a cikin walwala ka kalli rubu dinarin halin yanzu akalla zaka yi masa kiyasi wajen 25 kenan dinari ɗaya zake wajen 60 a yanzu to sai aka ce dinaruka suka cika hannunka nawa kake ji ka samu zaka jima kana walwala to wannan makullan ake magana malamai suka ce usba shine jama'ar da zaka ce akalla daga uku zuwa tara ma'ana ƙarfi majiya ƙarfi wajen mutum goma ko tara ko bakwai sai sun yi kamar suna yi su ɗauki makullan taskar ƙaro to amma kasance wannan dukiyar bai bi da ita ta inda aka ci yabi ba yanzu yana cikin fushin Allah yana cikin azabar Allah hatta rayuwar tasa ta duniya ba ta yi kyau ba ballantana ta lahira saboda ka duk wata ni'ima da Allah subhanahu wataala zai ba bawansa to moran wannan ni'imar ya karbi shawarar da Allah ya bashi akan wannan ni'ima saboda Allah shi yayi ka yayi wannan ni'imar kuma ya san abin da zai dace da wannan ni'ima Allah tun da shi ne ya halice ka ya halici wannan kuma ya san ga yadda za ka iya mora to karbi shawararsa domin wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda zai baka labari kaman wanda ya san abin da ake magana akai to Allah subhanahu wataala dan ya nuna mana matsayinmu a wajen dukiyoyi sai yake cewa ku yi imani da Allah ku yi imani da manzo alaihi salatu wassalam sannan ku ci yadda abinda aka saka ku a matsayin masu gadi a matsayin masu tsaron shago ko kanti a matsayin bara da mai gidansa Allah sai ce fallazina amanu duk wanda suka yi imani daga cikin ku suka ciyar to suna da lada mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Al'imam al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, ku ji abin da yake faɗa a tafsirin wannan aya a cikin tafsirinsa da ya zo, sai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yi imani da shi, kuma a yi imani da manzansa alaihi salatu wasalam ta fuska mafi cika. ta fuska wacce take mai dorewa dawwamammiya ba a imanin wucin gadi a musulunci ba a yin imani na zaɓi son ka a musulunci sai dai abin da shi Allah da kansa ya ce a yi ko manzo alaihi salatu wassalam ya ce a yi saboda haka kenan Allah subhanahu wata'ala matakin farko sai da ya kira da ayi imani me yasa aka yi maganar imani domin shine tubalin da ake dora gini akai wallahi duk mutumin da bashi da cikakken imani da Allah subhanahu wata'ala to yana ganin duk lokacin da aka ce a dafa wa musulunci da dukiya yana ga wayo ake masa yana ga so ake dora shi akan keken bera dabara za a yi masa wannan kuma sifa ce irin ta munafukai wanda Allah ya kawo mana kissa su a cikin suratu bara'a yake wa min al-arabi man yattakhidhu ma yunfiqu magaraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu sau wallahu sami'un alim Allah yake ta daga cikin kauyawa wanda musulunci bai gama zaunawa a cikin zukatansu ba akwai wanda suke daukan duk wani taimako da za su yi musulunci kaman tara ce kaman wani abu ne wanda yake ainihin na danniya suna ta fatan musifu su fada kan manzo alaihi salam da sauran sahabbai Allah ya share su ya zama an daina karban dukiyoyinsu ashe duk mutumin zai dunga ji a cikin zuciyarsa in ya taimaki addini in yi abin da Allah ya ce kamar an yi masa wayo kamar an yi masa damfara to wannan ya kamata ya karkade imaninsa ya binciki imaninsa an ya ku imanin nan irin wanda addinin musulunci ya ce a yi ne saboda ka ibn kafir yake cewa sai aka yi umarni da cewa lalle a yi imani imani mai dorewa imani tabbatacce da wamamme sannan sai Allah ya kwadaitar a bisa ciyarwa daga abin da ya sanya mutane suka zamo halifofi a kai sai ke cewa ainin ma huwa ma'akum ala sabilil ariya abin da ya zamo kai in an kwatanta matsayinka da shi kaman aro ne lokacin da ka aro magirbi ko gatari ko fatanya duk yadda kake jin daɗin aiki da ita sai ka mayar mu mai wannan abin da ka aro domin al'adan kuɗi dole sai an yi ɗayan biyu ko dai ka tafi ka bar shi ko ya tafi ya barka wani bawan Allah yana cewa ko mai duniya ta baka tsare da ido tana amshe maka in dai ba karatu ne ba so da yawa za ka ga mutumin da da yana baka tsoro ta fuskar abin da Allah ya mallaka masa a kwana a tashi wata ya zama abin tausayi abin da yake burga da shi yake kafafa da shi ya zama kabar kana wanda shi kuma yake baka tausayi a da shi kuma yanzu zai zama yana ma kwarjini yana baka tsoro yana ma barazana saboda abin da Allah subhanahu wataala ya dauko ya bashi saboda haka kenan ashe a matsayin mu na duk wata ni'ima musamman ta dukiya da Allah zai bamu bata wuce matsayin ajiya ba ko kuma aro ga wanda yake yau aro ibnu kafir yake cewa domin ita wannan dukiya kafin ta zo hannunka ta kasance a hannun wanda suke kafin kai shi yasa Allah sai ya shiryewa ga bayinsa cewa su yi kokari su yi amfani da wannan dukiya a wajen yi masa da'a idan sun aikata to sun taimaki kansu kuma haka ake so su yi in ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala zai yi masu hisabi zai yi masu bincike kuma zai yi masu azaba akan abinda suka ki suka yi taurin kai Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله سبحانه وتعالى yake bayani akan waɗanda ba sa fidda zakka yace wanda suke taskace zinari da azurfa ba sa ci yadda shi domin ainihin addinin Allah ya ci gaba to wannan kai musu bishara da azaba mai radade Allah sai ya ce ranar da za a narka wannan zinari da azurfa a yi masu lalas a kuyaɓinsu da bayayyakinsu da kuma goshinsu Allah subhanahu wata'ala yake cewa a ɗaɗara musu wannan dukiya a ce haza ma kanaztum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskace makawunan ku kuka ƙi yin aikin Allah da shi zuqu ma kuntum takrizun ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna taskacewa kuna boyewa ba kwa yin abin da Allah subhanahu wataala ya ce a yi ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce a cikin wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa mimma ja'alakum mustakhlifina fi yace a cikin wannan akwai nuni zuwa ga cewa wannan dukiyar a kwana a tashi sai ta zamo babu kamar yadda na faɗa ko ta tafi tabarka ko ka tafi kabarta tun da aka ce ja'alakum mustakhlifina fi duk abin da aka ce kai khalifan wane ne ashe kafin wanan da kake halifantaka wani yazo kai ma kuma wani sai yazo bayan ka ko ka shirya ko baka shirya ba ibnu kafir yake cewa tayyiwu mutun yake taimakon addini yake agaza ma addinin Allah da abin da Allah ya hore masa sai ya zamo wanda ya gada ma'ana wanda suka gaje shi ya tara dukiya bai taimaki addini ba bai yi abin da musulunci yace ba to sai ya faɗi ya mutu ‘yan uwan musamman mutuwan nan ta yanzu ta ban tausayi wani sai a ce an kai karfe goma sha ɗayan dare ana hira da shi amma an waye gari da gawarsa ba a san shi da wani ciwo wanda yake taso masa ba a yau ɗin nan kafin in taho akwai ɗaya daga cikin matasa kuma gidanta yau ɗin nan ya tashi ƙalau bayan ‘yan mintuna za an riga an binne shi latsa mahalla ko abin da yake faruwa na hatsarori abin hawa wani wallahi akan keke zai faɗi ba wai sai mota ko babur ba a keke ko a zaki sai sai ya faɗi kuma ya riga ya rasu wannan ya sha mai metuwa ba za mu iya lissafawa ba ibn kafir ya ce to idan ka ki hidimta ma addinin Allah da dukiyarka ta yiwu sai ya zamo cewa wanda ya gaje ka dan da ka mutu ka bari sai ya bi Allah a cikin wannan dukiyar ba guminsa ba kanta a hannunsa ba ciwon kai ba na kafa Allah subhanahu wata'ala ya dora shi akai shi sai ya mori wannan dukiya ta hanyar bin Allah subhanahu wata'ala da abin da kai da farko Allah ya wa ni'ima da ita shi kuma sai ya fi ka mora ya fi ka bin Allah da wannan dukiya ko kuma ya zamo ya saba ma Allah da wannan dukiya sai ya zamo cewa kai ne sababin tara masa abin da zai saba ma Allah ma'ana wato za ka ga cewa duk biyun mutum bai da riba idan baka bi Allah ba dan ka bi Allah baka da kofi cika a ciki idan kuma ya zamo cewa ya ƙi bin Allah to kai ne sanadin tara masa abinda ya saba ma Allah subhanahu wataala daga nan ibnu kasir rahimahullahu ta'ala sai ya kawo hadisin mutarrif dan abdullahi daga mahaifinsa yace naje wajen manzo alaihi salatu wassalam sai na samu yana faɗin abin da zan faɗa muku yanzu yana cewa alhakumut takasur alfaharceceniya da tinƙaho da nuna isa ya shagaltar da ku alfahari da dukiya alfahari da ainihin kadarori wallahi idan kana so ka ga bakin mutum ɗan arewa da na sani musulmi idan kana so ka ga yana da kuɗi ka bari a tashi biki a gidansa ka bari a ce zai aurar da ɗansa ko zai aurar da ‘yarsa a lokacin za a ƙasita wallahi ya kamata mu jajanta mu kanmu mun san kanmu da kanmu za ka ga masallaci a unguwa yana nema ya tsugune ya durƙushe masallaci ne na ƙasa ya shekara wajen talatin ƙila a kewayen masallacin akwai masu kuɗin da za su iya ɗari ɗin wannan masallacin ba shimfiɗa kirki yana yayyan ruwa ƙyaure ya karye ba da ɗan ƙasa mai kyau su kuma duk wanda ka je za ka ga fes-fes a gidansa sannan idan aka zo ana yawo da hula ma abinda za a taimaka wa masallacin wallahi za ka sha sai ɗan canjin goro in mutum ya ɗan laluba ya ji ba mai ɗan leda ledar ba ce ka san mai ɗan leda ledar takadda takaddar wadda za ka ji cewa ƙaƙar ƙaƙar to ita ce canjin goro ashirin ce goma ce ko biyar ita za a ɗauko a baya ma'ana shi Allah subhanahu wa ta'ala sai abinda ya zamo cewa koma da baya Allah ku ya ce lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu ladar cikakke da'a ba sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so to saboda haka manzo alaihi salamu yake cewa mutane wato ainihin dukiya ta shagaltar da su a wajen tinƙaho da nuna isa da kuma ainihin nuna ƙasaita har sai lokacin da mutane suka je kabari yace ya kulu bin adam mali mali za ka ji ɗan adam yana cewa dukiyata dukiyata manzo alaihi salatu wassalam wanda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai ce wa hallaka min malika yau kana da wani abu ne a cikin dukiyarka illa ma akalta fa afnait in ba abin da ka ci ba ka karar da shi duk dadin abinci duk tsadarsa duk matsayinsa daga inda ka ci shi yayi awa bakwai a cikin ka to kai ma neman maraba kake da shi nema kake ya fita domin ainihin ka zauna lafiya manzo alayhi salam yake cewa yau kana da wani abu ne a dukiyarka in ba abin da ka ci shi kenan ya zama ka karar da shi ba aw labista fa ablait ko kuma abin da ka saka na tufafi ka tsofar da shi ya zama tsumma za ka yi sabon ɗinki ko a sallah ko a biki ko a wata munasaba kai kanka ka kalli kanka ka ji kai ba dama rigan nan ta ɗinku wandan nan ya ɗinku hulan nan ta karyu mutum yana jin wannan a kwana a tashi kai da kanka za ka je bola ka jefar da su sun tsufa sun zamo ainihin ba karajinsu sun zama tsumba ba wani mutumin da zai ce ni na yi rigar da sai na gama rayuwata ina sata sai dai idan ba suka ta za ka yi ba duk tsadarta duk matsayinta sai ta tsufa ta zama tsumba manzo alaihi salatu wassalam yace au tasaddaqta fa amdait ko kuma abin da ka ba da sadaka ka tura ladarsa zuwa lahira Allahu akbar wannan biyun da wanda ka ci da wanda ka yi tufafi sunansa ya riga ya wuce ba wanda zai ce ni ina cin abinci mai tsada saboda in na je lahira na samu lada mai yawa saboda kaji nake ci zabi nake ci babu wanda zai ce ni zan dunga dinki mai tsada saboda in naje lahira zan ga lada tari tari abadan manzo alaihi salatu wassalam akwai ran da aka yanka dabba a gidansa ko kace akuya ko dan bunsuru gidan manzo alaihi salatu wassalam gida ne na dukkan masu bukata an yayyanka wannan nama wannan makota su shigo wannan masu bukata su shigo a yanka a basu wannan yazo a yanka a bashi har ya zamo sora tsoka daya manzo alaihi salatu wasallam yana shigowa yace Aisha ina naman nan da aka yanka tace ya ma'aikin Allah wallahi duk mun rasa shi sai wannan ta daga wannan tsoka yace a a Aisha cewa zaki duk mun same shi sai wannan shi zamu rasa ma'ana wannan wanda zamu ci shi muka rasa amma shi wancan yayi gaba yana cikin akawun din mu zamu same shi a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa abinda zai baka sha'awa ka tambayi mutumin da yake zuwa umara a lokacin watan Ramadan in yi zai Saudiya musamman Madina mutanen da suka samu tarbiyya ta addini tarbiyya ta ciyar da dukiya domin Allah subhanahu wataala wallahi sai kaga cewa a wajen masallacin manzo alaihi salatu wasalam yara zaka samu yan matasa da sun hango ka sun tafi a guje kowa so yake kamo ka yazo ya zaunar da kai a sufurar babansa ka zo kai bude baki wawar ka ake wannan yace na riga ka wannan yace na riga ka a zo a zaunar da kai ka ci abin da kudin ka bai sai baka ba akwai masu kudin da in kai musu alfarma kullun ka zo kai bude baki wallahi idan aka kammala azumi zaka yi mamaki kudin da za su baka yanzu ka musu alfarma sun dora maka ladan wato dakon lada zuwa lahira mu kuma yanzu kai da za a ce zo ka ci kai kake jin amma alfarma shi wancan da ka zo ka ci abincinsa shi yake ji ka masa alfarma domin shi yake jin cewa ya dora maka dakon lada zuwa lahira ku duk bambanci tsakanin wannan tunanin namu mu yanzu da mu samu kuɗinmu manyan gidaje ƙaro aure motoci na ketare ne wani ma wallahi sai ga ya kai wajen shekara saba'in amma ya rushe can ya kwaskwara can ya fanti can amma kuma ga ‘yan uwansa a cikin bukata, maƙotansa a cikin bukata, musulunci a cikin bukata yana ta kashe kuɗin inda babu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kamata bayan Allah mu dunga ankara, saboda kamar zo alaihi salam ya ce abin da ka isar ka tura lahira shi ne abin da za ka mora, shi yasa Allah ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. wato Allah subhanahu wataala bai ce min alkhairi ba sai ce min khairin komai kankantar sa shi yasa hadisi yake cewa la tahqiranna min alma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talik kada ka rena abun alheri komai kankantar sa inda Allah ya baka damar yi kokari kai yau kake mutum yau kake da dama zuwa annabi ka san me Allah subhanahu wataala zai yi ba gobe baka san a wani halin kake ba ka iya kasancewa a rayuwa da lafiyarka ba ka jin cewa nan da shekara kaza za ka rashin lafiyar da za ta kwantar da kai ashe da 'yan awanni kana rami wata kisa ta faru mai ban tsoro a ƙarshen ƙasashen larabawa wani bawan allah ɗan ɗan uwansa ya rasu daga cikin al'adar da suke yi ɗaya daga cikin malamu yake faɗa daga cikin al'adar za a zo a gina kaburbura wani dogo wani tsakatsaki a wani karami to sai aka tafi kusan ka'ita kaman bayan la'asar ko bayan azhar da aka je za a saka shi wani sai wannan baffan na sai ce a'a ku saka shi a wancan Allahu akbar aka saka shi a wancan zuwa magariba shi mai fadi ya mutu wannan da za a sa dan uwan nasa ada yace a'a kamar yana ta ku bar min shi na wani ashe aka zo aka binne shi wannan duniyar marashi tabbas ashe ya kamata dan adam yi amfani da damar da Allah subhanahu wataala ya bashi shi yasa Bahaushe yake cewa sandar da take hannu da ita ake jifa guntun gatarinka ya fi sari ka bani saboda haka kenan yan uwa musulmi wannan yana nuna mana cewa wannan abu da Allah subhanahu wataala ya ambata yana nuna mana cewa lallai dukiya duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ita to jaraba shi Allah subhanahu wataala yayi shi yasa ke ta wa atuhum mimma lillahi allazi atakum ku ba su daga dukiyar Allah sai yace mimma lillahi daga dukiyar Allah allati atakum wadda Allah ya ba ku ita domin ainihin ya zamo ya gwada ku yan uwa musulmi mu sani cewa dukiya da Allah ke ba dan adam jaraba shi yake yi gwada shi Allah subhanahu wata'ala yake yi shi ya sanya daga cin abin da ɗan adam zai ci nasara ya ci jarabawa wannan dukiyar da Allah zai jaraba shi a ciki to ya ƙoƙari ya bi Allah subhanahu wata'ala a cikinsa Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim dukiyoyinku da ƴaƴanku jarabawa ce gare ku gwada in ga halinka ne Allah da ya baka yaya ya baka dukiya to Allah subhanahu wataala jaraba ta yake yi me za ka yi a cikin wannan abin da Allah subhanahu wataala ya zama wato ainihin ya azurta ka da shi yan uwa musulmi mu sani cewa hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa lallai kafafuwan dan adam ba za su gushe a filin tashin alkiyama ba har sai an tambaye shi daga abubuwa guda hudu za a tambaye shi dangane da abin da ya shafi a rayuwarsa ko kuma ka ce samartakarsa a ina ne wato ainihin ya tsofar da ita za a tambaye shi dangane da rayuwarsa a ina ya tafiyar da ita za a tambaye shi dangane da dukiyarsa a ina ya samo ta a ina ya zai kashe ta sannan za a tambaye shi iliminsa me ya aikata da shi yan uwa musulmi ku duba da ilimi da samartaka ko ka ce kuruciya da rayuwa gaba daya duk tambaya ce falan daya za a tambaye shi an shababihi fima an umrihi fima afna rayuwarka tun da kai hankali ka zan baligi a ina ka tafiyar da rayuwarka kun ka shi kenan tambaya guda daya wa an shababihi fima abla samartakarka a ina ka tsofar da kanka tun kana maji karfi wannan fa ba dan adam yake maka wannan tambayar mala'ika yake maka kuma wallahi ka san ba ƙarya a lahira a ina ka tsofar da ainihin kuruciya da Allah ya baka to amma dukiya tambayar ta guda biyu ce A da B min aina tasabahu ta ina ka samu wallahi ko ka samo ta kyakkyawar hanya ɗari bisa ɗari kash a wajen batarwa sai ka batar inda Allah bai ce a batar ba to akwai matsala min aina tasabahu wa fi ma'amfaka ta ina ka samo ta sannan kuma a ina ka zo ainihin ka kashe ta a ina ka batar da ita ashe duk mutumin da kasancewa ba makawa ba tantama sai an yi mun wannan tambayar sai an yi maka sai an yi mana gabaki daya to dole ne mutum yayi kokari yaga cewa ya makansa kiyamul layl yayi kokari yaga cewa to lallai in tsaftace hanyar nema na sannan in tsaftace wajen ciyarwa ta wani bawan Allah yace la khayra fil israf wala israfa fil khayr yace babu alheri a wajen wato ainihin tafiyar da dukiya gaba daya yace kuma tukun ba albazarci bane idan ka tafiyar da ita gaba ki ma'ana da za ka hidimta wa musulunci da dukiyar ka gaba ki daya wallahi ba asara kai ba ba asara kai ba saboda haka kenan wannan zai nuna mana yan uwa ashe lallai babu shakka dukiya tana da matsala a rayuwar dan adam tana da wahalar sha'ani ainihin a rayuwar dan adam yanwa musulmi dukiya ƙashin bayan rayuwa ce dukiya ƙashin bayan abubuwa ne na komai da komai mimbarin nan da nake tsaye a kai masallacin nan da muke ciki ba daga sama suka faɗo ba kuɗi aka fitar aka yi inda ba don kuɗin da aka fitar aka yi ba ba za mu samu kanmu a wannan wurin a halin yanzu saboda ƙashe kenan ita dukiya ƙashin baya ce ta fuskar rayuwa ci da sha da mahalli da bukatu na yau da kullum dole ta hanyar dukiya ake yin su shi yasa Allah ce wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman ko qiyaman aw ta qira'a warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa Allah sai ce kada ku ba wawaye ma'ana ana nufin marayu wanda ba su yi hankali ba a matsayinka na wakilinsu kada ka ba su dukiya Allah sai ya ce amwalakum bai ce hum ba dukiyoyinku wanda Allah ya sanya a matsayin kashin bayan rayuwa saboda kashe kenan dukiya kashin bayan rayuwa ce musamman mutumin da yake rayuwa a yanzu shi zai san wannan mutumin da ya rayu a baya zai san cewa babu wata alaƙa mai ƙarfin gaske tsakanin kuɗi da kyakkyawar rayuwa mai nake nufi da wannan maganar ko mu lokacin da muke ainihin yara za ka samu cewa magani kyauta asibiti har ma sai ka zubar da shi tun daga firamare zuwa secondary school ba za ka sai pencil ba ba za ka sai biro ba exercise book textbook duk kyauta za a baka sannan ruwan famfo gashi nan a tituna kyauta magidanci za a ga cewa ba wani dan kuɗi gare shi ba an ba za a kwana da yunwa ba to amma yanzu komai abinci kuɗi ilimi kuɗi tufafi kuɗi lafiya kuɗi komai ne ne shi yasa nikan ce da akwai lokacin da haƙƙin iyaye ya fi nauyi akan ƴaƴa to ni wallahi sai ce wannan lokacin ne me yasa nace haka a rayuwar da zaka ga iyaye suna more yaya sama da yanzu a da mu yadda muka rayu zaka je ka wo itace zaka wo daukar ruwa zaka wo nika za ma ka hidimta wa makota to amma yanzu ga wani yaron wallahi ta kai jikinsa baya wankewa tun da safiya tafi primary yana dawowa ya wanka tafi islamiyya ta yammaci da ya dawo bayan la'asar kuma ya koma ta dare ma'ana iyaye su ne suke ta hidima komai da komai nasa to ashe mutumin yanzu shi zai fi tantance cewa lalle rayuwa ba za ta yiwu ba sai da kuɗi to in mun kalli wannan sai mu kalli bangaren addini kamar da na faɗa da su manzo alaihi salatu wassalam ku duba sahabbansa ku duba sayyidina abubakar ku duba irin hidimar da ya ma addini manzo alaihi salatu wassalam yace wallahi babu wani da wanda dukiyarsa ta amfane ni kamar dukiyar abubakar yace duk wanda ya mun alheri da dukiya in mun ga dama za mu iya rama masa amma ban da abubakar yace wannan Allah shi kadai shine zai iya ainihin saka masa to daga cikin hanyar da mutum zai more wa dukiya shine ka taimaki addinin Allah a lokacin da yake da bukatar taimako ku duba lokacin da za a tafi yakin tabuka duk yakin da za a tafi manzo alayhi salami yakan danyi wato abin da ake tauriya ma'ana ya dan bagara saboda munafikai idan za a yi gabas manzo alayhi salam sai rika tambaya yanzu daga nan idan aka yi yamma aka wuce takai aka wuce gari kaza daga nan kuma sai ina munafikai za su ɗauka cewa yamma za a yi shi kuma zuwa alaihi salam gabas zai yi saboda kar su je su kwasa su je can su fesa musu to amma ya haƙin tabuka saboda tsananin talauci da zafin rana da doguwar tafiya manzo Allah ya fito ƙarara ya ce ainihin ga yaƙin da za a tafi ya nemi sahabbai su taimaka kun sha ji in ma ba karanta ba ka sha ji malaman ka suna faɗa sai na abubakar dukiyarsa ya raba biyu abuwan sai na umar dukiyarsa ya kasa biyu ya kawo rabi sai da abubakar dukiyarsa ga baki ɗaya ya lailau ya kawo ya ce abubakar mai kabaro ma iyalanka ya ce taraktu lahumullaha wa rasula sabon musu allah da manzo sai na usman ya zo ya kirgo dinari dubu na faɗa muku ɗazu dinari ɗaya zai ke wajen dubu sittin a yanzu buga dubu sittin so dubu kafin manzo alaihissalam ya ce ya gode ya sake karo wasu dubu kafin ai gode ya karo wasu dubu sannan ya shirya kusan dawakai dubu wanda ya ba duk kowane mutum da zai hau wannan doki abincinsa na zuwa da dawowa kuma ya hau aka tafi da shi manzon Allah da kansa ya ce Usman duk abin da za ka yi daga yau ba zai cutar da kai ba da me ya samu wannan matsayin dukiya to saboda haka mu sani daga cikin ni'imar da Allah zai maka ya saka dukiya a tafin hannunka ba a zuciyarka ba duk wanda dukiya ta zamo a cikin zuciyarsa ya shiga uku domin yadda ka san zaka yanki naman jikinsa haka yake ji zan ba ku wasu isoshi guda biyu a takaice daga cikin abin da na karanta na ban tausayi wani daga cikin al'ummar larabawa ya tafi wani gari da ba garinsu ba ya kuɗi kuɗi na ji da faɗa bawon allah nan sai ya kwanta ya mutu ba mata ba ɗa ba jika to daga cikin tsarinsu yadda kasan yanzu ana mana katin ɗan ƙasa to su ma akwai wato ainihin takaddunsu na shaidar ɗan ƙasa to su daga cikin tsarin su ga sunanka ga sunan babanka ga salsalarka ɗan ƙabila kaza kun suna donin tsarin ƙabila kaza gida kaza ta hanyar wannan aka gano ɗan ƙabila kaza ne da ƙyar aka je aka binciko wanda suke da alaƙa ta jini mutum uku maza su zo su gadansa alƙali ya kiraye su wallahi inda ban manta arzikin kuɗin da na faɗa muku a yanzu ya ce to ku duba ga maɗuɗuwar dukiyar ɗan uwanku ya bari saboda wuri ne na amana in nan ne ne wannan kuɗin an bi ta kansu tun da an san ba ɗa ba jika amma sai da aka binciko danginsu da suke da alaƙa alƙali sai ce to dan Allah abin da ke nema da ku wannan bawan Allah ɗan uwanku ne ba ku san wahalar da ya sha tara dukiyar nan ba ba kuma san inda yake ba ma'ana ba wata amfana da yayi da ku yanzu ga dukiyar su kyauta Allah ya ba ku to ina nema masa alfarma da Allah ku kawo riyal 150 ku uku kaga riyal 450 kenan tunda bai da wata sadaka jariya ba makaranta ba masallaci ba wani abu yace to dan Allah ina nema masa alfarma ku fitar da wannan riyal 150 50 a gina masa masallaci a matsayin sadaka jariya ɗayan sai ya ce Allah gafata malam tun da bai yi ma kansa yana rayu ba wallahi ni ba zan bada ko bincika ba ɗayan ya ce ni gaskiya dama ina cikin matsaloli saboda kawai Allah ya ji kansa ɗayan ma ya faɗi magana makamance wannan ta ina hain da wato da ka ji dubunnan riyal ɗaya yanzu ina ji ya kai wajen nawa in ka ji kuɗin billions za ka ambace su amma yanzu ga wasu bagas za su more su ci abin da bai ci ba su shiga gidan da bai shiga irinsa ba su wace yadda bai yi ba shi kuma yanzu ga shi ya koma ba shi da komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to saboda ka dan uwa ka sani cewa idan ma har aka gargade ka aka ce maka ka bi shawarar Allah akan duke ka wallahi gata Allah ya baka akwai Sulaimanur Rajihi yana nan har yanzu a rayuwa don mutumin da ke rayuwa a saudiya ko da karatu kaje zaga akwai bankun rajihi bankunan su hatta turai da amerika akwai an haifi wannan mutum 1920 balas shekararsa kusan 101 kuma yana nan har yanzu sai da ya zamo za ka ce ƙasar saudiya kakaf ba mai dukiya irin tasa ya tsoma neman kuɗi tun daga ya ya taro ainihin masu shigowa da dabbobi don alhazai su saya a lokacin aikin haji ya je ya dan taro mutane ya kamo dabbobin ka ya kawo maka a makka ka dan sallame shi haka zai ta yi idan an gama wannan to sai sai ci gaba dan yin canji har Allah ya kai shi da ya kai shi mu kanmu da muka karatu a can mun ci gajiyarsa duk shekara za ka ga cewa ɗalibi za a baka akalla wajen riyal dubu uku ka lissafa ɗaliban ƙasar waje a saudiya mutum nawa ne kusan kowa sai ya samu wannan kuɗin ina jin 'yan shekaru da suka wuce baya ya tsaye tunani ya ce to shi yadda ya zo a duniya shi kadai haka yake so ya koma ma'aza ya tara 'ya'yansa ya ce to duk dukiyar nan da Allah ya bani ita na farko ina sanar da ku zan yi kaza zan yi kaza ina jin yanzu a ko dai kasim ko unaiza akwai dabinai da ya shuka wato bishiyar dabino za ta kai wajen dubu hudu ko dubu ɗari hudu wannan dabinan hubusi ne kawai masu azumi ake ba suna cin kyauta banda sauran abubuwan da ya rayuwa ya zo dukiyar nan tasa ya yi kaza ya ware kaza a taimaka ma wanda ba su da shi kaza bangaren masallatai kaza bangaren ƙur'anai duk ya gama wannan kasafin ƴaƴansa maza da mata ya raba musu wannan kuɗin ya ce to bandala bai so ya samu Allah da ita ina jin riga ko dai ƙwaya uku ko hudu ita ya ɗauka ya ce sun ishe shi ya zai yi wani yana karatun ƙur'ani idan ta abincinsa shi kenan ya baccinsa har yanzu yana alayi haka yake kaga wannan wallahi hatta a cikin magabata da wahala ne ban taɓa jin inda ko irin wanda ya wannan ba to yan uwa bai kamata addinin musulunci yana kokawa muna da yadda za mu ba abin kunya ne a wajenmu a ce ba mu da makarantun 'ya'yanmu makarantu na ci da faɗa kuma 'ya'yan nan amana ce Allah subhanahu wataala ya ba mu tarbiyya ba ta yi sai da makarantu wanda suke ainihin isassu tarbiyya a makaranta ake samun ta za ka ga cewa yanzu wani bai san gonakinsa da filayensa da gidajensa ba amma ba makaranta ta kuma gani a unguwarsa abin da ke iya tunawa a pakistan akwai mutanen da suka yi jami'ar da har yanzu irin cikin jami'in duniya ne kun su da ya suka samu wannan jami'ar da su ga ba su da kuɗi talakawa ne sun zurutu sai suka yi mitin suka ce to abin da ya kamata abincin da za mu rika ci in ban manta ba mu dinga rage sulufi sulufi ma'ana idan mutum za a ci kwano uku a gidansa to ya takura aje kwano daya su kwano biyu suka ce mu dauki tsawon shekara kaza muna wannan duk abinda muka fitar to mu yi ma Allah alƙawari cewa za mu taimaki addininsa da wannan abin suka tara suka yi makarantu har makarantar ta kai jami'a to yan uwa musulmi abinda yasa na gabatar da wannan hudu ba wannan saboda na ba mu shawara sakacinmu da kashinmu da son kanmu yayi yawa wallahi kada ka kuskura kana da kuɗi kana da hali kana da hankali wai ka zaci cewa ƴaƴanka bayan sun ka mutu za su yi maka wallahi ba lalle ba ne yanzu nake ba mu abin nan kisa wancan bawon Allah yi kokari ko ana ha maza ha mata kana da filaye kaza kokari ka yagi daya ka bada shi hubusi ai masallaci yagi daya yi hubusi ai makaranta ka zo ka haƙa burtsatse ko ka sai da wayansu kaga cewa ka taimaka ma addinin Allah abinda zai baka sha'awa zaga wanda Allah ya ba su basira ya ba su kokware lafiyayyu suna kokari su taimaka ma kansu kamar su taimaka ma wani manzo alaihi salam a wani hadisi yake ta wanne ne daga cikin ku dukiyar magadansa ta fi soyuwa gare shi sama da dukiyar kansa manzo alaihi salam sai ke sai sabai suka ce aikin Allah kowa ya fi so ma kansa sai ce to abinda ka gabatar saboda Allah wannan shine naka abinda ka bari wannan na magada ne baka san me za su yi da shi ba saboda ka uwa musulmi don Allah ina ba mu shawara mu taimaki kanmu da kanmu manzo alaihi salatu wassalam yana ta idan dan adam ya mutu gabaki ɗaya duk aikin lada ya yanke sai abubuwa guda uku ya ambaci sadaka jariya ya ambaci ilimin da ake amfani da shi ko da nagari wanda zai dinga yi masa addu'a ya zaka samu da nagari ma addu'a bayan baka gina shi akan ilimin addini ba wallahi wani ma fata zai ce ka mutu giwa ta fadi a sha nama har abin da suke kiran mu irin wannan yara saboda baka yi masa tarbiyya addini baya tausayin ka kai yana ganin ma ka dade baka mutu ba kawai zo ya more duk ma ka zama wani wato dangon haka yake ganin ka musamman a ce Allah ya ja rayuwarka to yi kokari kai makan ka gata tun da rayuwarka tun da samun zaka zo kai ta mako kai ta tsumulmula sai badi sai kaza sai kaza Allah sai zan yi duke shi kenan kirista o da na sani kuma an ce da na sani kiyaya ce a baya take saboda ka duk lokacin da Allah ya maka ni'ima dan uwa ka gode ma Allah la in shakartum la azidannakum muna fata Allah subhanahu wataala ya azurta mu da da'ar dukkan abin da Allah azurta mu da shi ya Allah ka sa albarka cikin abin da ka azurta mu da shi ka ba mu iko mai maka da'a da abin da ka azurta mu da shi ya Allah ka saka tausayi da kaunar addini da jin kai a cikin zukatan mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana fata fata ne ka ba mu ikon nisan ya Allah duk abin da ka ni'imta mu da shi ka ba mu iko mu ci gajiyarsa duniya da lahira Allah ka ba mu zukatan taimakon addininka ya Allah mun yi Allah ka karba Allah ka sa mana ikhlasi a cikin zukatanmu musulmi wanda ba su da lafiya na gidaje da na asibitoci Allah ka ba su lafiya wanda suke ainihin masu lafiya Allah kara mana lafiya ka ni'imta mu da'a da lafiyar da ka ba mu musulmin da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya masa albarka ya Allah ka yi mana wannan matsaloli na wannan kasa tamu kashe-kashen mutane da garkuwa da su da sace dukiyoyinsu da lalata dukiyoyinsu Allah ka yi mana wannan musibu ya Allah kowa ya kasa kai kadai za ka iya Allah ka yaye mana wannan damuwa Allah ka yi mana albarka Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاة الجنة